بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده, نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وترك أمته على المهجة البيضاء على طريقة واضحة غراء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا ضال أو هالك فسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك ‘yan uwa masu tarin albarka, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu. Barka mu da sake saduwa a yammacin wannan wuni mai tarin alkhairi da albarka na litinin daren talata, wanda ya dace da ishirin da wata na Jumadal Ula, bayan hijirar shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam daga birnin Makka zuwa Madina shekara dubu ɗaya da dari hudu da shekara arba'in da biyar wanda ya dace da hudu da watan sha biyu miladiya dubu biyu da ishirin da uku idan tarihi ya inganta ci gaba da karatunmu na adda'u waddawa wanda suka bi sani da aljawabul kafi liman sa'al an dawa'i shafi na al-imam ibn al-qayyim al-jawziyya alayhi rahmatullahi ta'ala a wannan masallaci mai tarin albarka na Al-Furqan da yake wannan unguwa ta tudun Mori a wannan gari na Tawacin Horiya Niger wanda yau da yardar Allah subhanahu wataala zamu tashi darasi na 35 insha Allah muna fata wa Allah subhanahu wataala ya zai mana jagora ya kuma haskaka mana zuciyoyinmu domin hango abinda Allah ne yake so mu fahimta da kuma barin abinda ya kamata mu bari Allah subhanahu wataala ya datar da mu ya samu wani lafiya zamu tashi akan fadar malin da yake cewa faslun haka ne wa mimma yanbaghi an yu'lama wa mimma yanbaghi an yu'lama anna man raja shay'an istalzama raja'uhu umuran malai ce wa mimma yanbaghi an yu'lama na daga cikin abin da ya kamata kowannen mu ya sani anna marraja shay'an duk wanda yake fatar wani abu istalzama raja'uhu umuran to abinda yake fata abinda yake da yake fata yana da buƙatar ababe guda uku ko ya lazanci abinda yake fata ya zamanto ya cika ababe guda uku ko abinda yake fata za a sami shi tare da ababe guda uku ahduhuma abana farin mahabbatu ma yarjuhu shine idan kana fatar abu to dole ka kaunaci abun da kake so kake fatar kaunar abun da kake kake kake so kake fatar ina fatar mun fahimta idan mutum na fatar wani abu zaka same shi yana mai shauki da kauna da wannan abun da yake da yake fata asani na biyu khawfuhu min fawatihi tsoron kubucewar wannan abin da yake yake fata sai ka tsoraci ka tsoraci kubucewar wannan abin da kake fata a rayuwa athalisu na uku sa'yuhu fi tahsilihi bihasbi al-imkan mutun ya iyayin sa iya kokarin sa wajen yaga ya samu abin da yake yake yake fatan gurgudan hali gurgudan hali ka iyayin ka hakuri a daka wajen neman da wajen tabbatuwar samun abun da kake fata ina fatar mu fahimta wannan maganganu maganganu ne na hikima inji malamai wanda a duniya ta hankali duk wanda ke fatar wani abu to zaka same shi in har yana aunar yana fatar da gaske yake yi ba guri ba yake yi yana fatar abun ne to zaka same shi da ɗaya daga abu guda uku nan ilamanto yana kaunar yana son abin da yake fata yanzu misali walillahi almaslul a'la duk wanda yake son alqur'ani ko yake son ya zamanto gangarau kahi goni arama kenan ko ya zan tilas gare sa na farin abu na farin yami ya so alqur'ani ba yadda za a yi ka gangaran gangaro baka baka so alqur'ani ba yiwa haka ne abu na biyu za ka gasa kuma yana yana tsoron kuncewar wannan Qur'ani shi za ga aromi suna iya kokarin su kullun cikin muraja'a ake saboda kad abinda aka haddace ya ya kunci sai ga ko shi ana tsoron kunci wasa duk da mutun ya haddace an ce ka haddace amma kuma bai wadatar ba a kullun sake tilawar ake ana takara saboda abin ya samu gindin zama abu na uku sa'yuhu fi tahsilihi bihasbi bihasbi al-inkar mutum zai iya ƙoƙarinsa ƙagaru suna iya ƙoƙarinsu na gasu duk wata hanya duk inda aka ce ga wani wanda ya san ƙur'ani za ga yana ƙoƙarin ya je don ya gyara tilawar ko don ya tabbatar da abin ya ya zaunu to haka ba ƙur'ani ba duk wani abu na rayuwa idan kana kana fatar samun wannan abun to in dai kana son ka same shi ka cika abu guda uku idan ban to ka so shi to kuma son abun fa me ma'anar so tambaya me ma'anar su eh to barin ba da address ko kuma littafin ibn al-qayyim al-jawziyya alayhi rahmatullahi ta'ala da ya rubuta qararatul muhibbi wa nuzhatul mushtaqi malan yayi ta'rifin su ana mujalladi kamar kamar adda'u wa dawa'ikin ne yake sai dai dan ya fi adda'u dan kabri kadan haka adadin safat idan aka ce son abu a ce mutum yana son yana son abu to ya doki yana dokar mayar masa da hankali da kuma begensa da tunaninsa haka ne ko wala Allah ina ga ina ganin ba ku fahimci abun ba in aka ce son abu to ya kunshi wani wani abu ne shi so wani abu ne na wani wani abu ne wanda yake shehu ne wanda yake fitowa daga zuciya abu ne wata matsala ce qalbiyya wanda in zuciya tana son abu to za ta dinga yawaita tunaninsa da kuma shauƙinsa kuma da ganin farin abun haka ne ko to masha Allah bala ce wa amma raja'un la yuqarinuhu shay'un min zalika fa huwa min babil amani amma kaga mutun yana fatar wani abu yana fatar samun wani abu sai zaman to bai bai ƙara nashi ba bai hada sa ba da wa'intan ababen guda uku babu soyayya babu tsoron ya kunce maka sannan kuma babu tsoron baka iya kokarin ka ta koce hanya ka same sa malace wannan ba a kiransa arraja'u ana kiransa ne da al'amani guri ne gurace gurace ne ba su ba rajawo bane ina ba ta mafahimta kaga a wannan maganar zamu iya fahimtar mi cewa ar-raja'u daban al-amani daban me ya bambanta tsakanin ar-raja'u da al-amani wala Allah mutun zai iya gurin abu amma baya son sa haka ne zaka ji kana iya gurin kana gurin abu amma baka son sa ko kuma a'a baka biyar hayoyin da zaka ka mallaki wannan abun ko kuma a'a baka tsoron baka dauki matakan kare wannan abin da salwanta in ka same shi ba amma shi da abin da mutun yake raja'i zaka same shi abu ne wanda mutun yana son sa sannan kuma yana tsoron kunce masa sannan kuma yana bin duk wata hanyar da ya kamata don ya tabbatar da wanzuwar wannan abun abun sa kuma lai ce mutun ya dinga fatar abu sannan kuma bai baya baya hada su da wa'incin ababen to wannan guri ne shi yasa ai Allah subhanahu wataala ya zargi Yahuda da su mutane ne wanda gurace gurace sun sun mamaye zukatan su guri ne kawai ina fatar mun fahimta bala ce war raja'u shay'un wal amali shay shay'un akhar shi ar raja' fata da samu wani abu daban yake aka gurin wani abu daban yake fa kullu rajin kha'ifun zaka samu dukkanin wani mai gurin wani abu to yana tsoran salwata wannan abun salwatar wannan abun والسائر على الطريق إذا خاف أسرع السير مخافة الفوات والسائر على الطريق wanda ke tafi a saman hanya idza khafa idan yana jin tsoro to asra as-sayra zai ƙara kwazo da cikin tafiyar makhafatal fawat saboda gushe majin tsoron kan abin da yake hange watan ya ya kumce masa kai ne kake son kai tafiya sai aka baka rendezvous a mota za ta tashi karfe kaza to rushin kan motar ta tashi kaga zaka yi ni zaka yi gaugawan isa da zuwa ga wannan motar haka ne duk wanda ya zama tuna da wani guri a rayuwar sa balan to zai yi kokari zaka sai yana tsoron salwace wannan abun yana jin tsoron kadiyar sa wannan abun shi yasa zai bi duk wata hanya da ya kamata don ya mallaki wannan abun to zai ci ina fatar mun fahimta zaka yi ɗaliban ilimi masu manufa ta kirki zaka same su Allah ya taimake su da da fatan samun nagartaccen karatu ta kowace hanya neman karatun ake yi Allah sai mutun ya bar gidansu ya bar iyalinsa ya bar duk wani danginsa dan karatu sai ya share shekaru yana fama da takardu abu da wannan littafi a dubu da wannan duka riberin su magabata to kai da su wajen al-Imam al-Bukhari al-Imam Shafi alaihi rahmatullahi ta'ala malamin malamin malamin al-Imam al-Bukhari al-Imam al-Bukhari sai mutun ya shekaru baya gida ya tafi wajen karatu kuma na daga cikin abun da ya taimake su Allah ya sanya albarka a cikin abun shine wannan tafiya wannan raja'in da suke yi al-Imam al-Bukhari ya taba zuwa wani gari ausar hadisi daya ya tafiyar wata guda ya tafi kuma ya dawo wata kuma hadisi na bai karbo ba wata guda yayi to mun yanzu ba ya muke eh Allah zai dacar da mu yanzu iyaka kawai mu so abin da fito ke musamman ma dalibai yanzu abin da fito ke wanda hankali salula ta fito kar lokacin dalibai kuma akwai damar da wai kamata dalibin ilimi ya amfani da talil buhus a ce ka shiga nan ka fita nan kana buhus kana bincike mas'ala ilmiya amma sai a samu dalibin ilimi ya bata lokaci sai mutun ya awa daya a sallah ba wata mas'ala guda ne karo da ita wannan ba a kira su dalibin ilimi ashi kullun dalibin ilimi cikin cikin istifada yake kullun cikin dokar karatu yake ina fatar mun fahimta kakka yarda wuni yazo ya wuce ka baka samu ta fa'ida ba a rayuwa baka samu sabon karatu ba ko baita kakka yarda wuni yazo a matsayin da dalibi baka karo da wata kalma ba ko wata wata ibara ko wata fikira ko baka tahlilin wani abu ba wannan shi zai sanya ka goge a fagen karatu da gaske abin da ke taimaka wa mutum gogewa a bakin karatu shine kasratul buhuf da iyaye da kake yin karatu kake mutala'a kake muzakara da iyaye da hankalinka yake samun abinci to yi malamu suke cewa ita al-mutala'a kasratul mutala'a yawan binciken littafai kamar abinci ne da hankali ghaza'ul lil aql kun fahimta كثرة المطالعة غذاء للعقل للعقل yawaita karatu kamar kana kana ciyar da hankalinka ne shi yasa mutum yana karatu yana magana to Allah zai taimake su da dinga saboda abun ya zai masa abinci a jiki sannan kuma mut'atul linnafs sai zaman to in ba karatu kai baka jin dadi dalibin ilimi wanda ya saba muraja'a wanda ya saba muzakara ya bude littafi ya karatu in bai yi ba baya natsuwa idan ka ji kana karatu sai kaga wuni zai zo ya kuce baka bude komai ka karanta ba to tun wuri ka fi da su daga cikin layin ɗaliban ilimi layi baka ciki ba yadda za a yi ɗalibin ilimi wuni ya zo ya wuce bai bai yi binciken wata mas'ala ba kuma da za ka dinga kullum ka ɗauka mas'ala ɗaya ka dinga hararo ta kana tahlilinta kaga a shekara kana da mas'ala ɗari uku da sittin da biyar sun rubuta maka littafi eh sun rubuta mas'ala wala'ala kuma duka riba lokacin da al'imamu shafi alaihi rahmatullahi ta'ala ya zai gina al'imamu abu hanifa a lokacin akwai matsalolin da suka dame sa wanda wasu masa'il ishtihadiyya ne kasancewa shi malamin da duniya ta san sa akwai tambayoyin da aka yi masa birjik a matsinsa na malami ya kamata a ce ya yi tunanin ya kamata ya faɗa to kuma ai ra'ayi ba shi ijtihadi ba da ra'ayi ake yi ba ana yi ne da ilimi sai akwai ilimin za a yi ijtihadin sai zamanto ya kwanta da dare yana tunani cikin daren sai Allah ya masa ilhama irin zai wasu walwale wannan masail kin baki daya Allah ya dace da mu to malai cewa duk wanda yake kauna yake fatar wani abu zaka same shi khaifun yana tsoron wannan abun ya ya kumce masa ai kamar ango ne ko cewa ya yana son mace mutun ne yana son mace inda da gaske yake yi zaka yana yana jin yana tsoron kumcewarta a hannunsa sannan kuma duk wata hanya da zai bi dan ya mallake ta da dan tasa mallake sa halaki mallaka zai yi sannan kuma aishi can so ba abincin sa ko eh dole malamai suna cewa a dinga takaitawa a wajen bangaren bangaren soyayya malace wa fi jami'i tirmizi ya tabbata a cikin littafin al-imamu tirmizi alaihi rahmatullahi ta'ala min hadisi abi hurairah radiyallahu anhu daga hadisin Abu Hurairah Allah ya kara masa yarda qala yake cewa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man adlaja man khafa adlaja duk wanda yaji tsoro akan kubucewar abinda yake fata to adlaja zai yi sammako aka ce adalaj bi ma'ana sarafin layl zai doki zai tafiya cikin dare kun bayanta duk wanda yake tsoron abinda yake fata ya kunce masa annabin Allah ya ce adalaja zai yi sammako game da wannan abun sai ce wa man adalaja kuma balagal manzil duk wanda yayi sammako cikin abinda yake kauna yake fata to balagal manzila zai kai da cin nasara zai kai da abin da yake so haka ne duk wanda ya sammako game da abin da yake so to zai samu zai kai da iyakar wannan abun sai ce ala ku saurara inna sil'atallahi ghaliya inna sil'atallahi ghaliya qaddara ta Allah hajar Allah tsada ke gare ta yaga ce shay'un ghali aba mai tsada to inna sil'atallahi ghaliya hajar Allah kuka ce kaddara ta Allah abu ce mai tsada sai ce ala ku saurara inna sil'atallahi aljanna hajar Allah ku kuma kaddarar Allah da ce aljanna hajar hajar da Allah ya kasa da ce aljanna kuma wannan awun tana da tsada she aisha sa Allah yake cewa a suratul safi ce mamanta ba Allah ce ya ayyuhallazina amanu هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم ستمين تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ستمين ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ستمين بابا يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري تحتها من تحتها الأنهار من تحتها الأنهار sai da Allah ya yi bayanin kasuwancin aka arra da kasuwancin sai aka yi bayanin kuma kudin da za ka biya don ka samu wannan wannan wannan kaddara ta kaddara Allah ce aljanna kaddarar Allah aljanna ce kuma kaddarar Allah tana da tsada Allah ce ya ku masu imani ba za mu shin ba zan nuna muku ba wani kasuwanci wanda zai tsiratar da ku daga azaba mai radadi a gobe alkiyama kamar mun ce ma Allah eh sai Allah ya ce tu'minuna billahi abu na farin ku imani da Allah mafiya yawan mutane har yau su fasoyinci ne ake da imani da Allah ba imanin nan da Allah ya kunshi ka cika rukunin imani baki ɗaya malam kuma wai ba cika ba ka san su kuma ka tabbatar ka san su kuma ka tabbatar tunda ai da kalmar shahada ma tana da shurutu guda guda bakwai ba za ta cika kalmar shahada sai ka cika abu guda guda bakwai ba sannan kuma manya-manyan ababe guda uku ne na farin al'ilmu wannan kalmar sai ka san ma'anarta sannan kuma al-yaqi ka kudurta abun a zuci kai ya samu yaqinin abin sannan kuma al-amalu bi muqtadaha kai aiki da abin take karantarwa to Allah ce na farin ku imani da Allah da manzansa sai ce wato jahiluna fi sabilillah ku yi gudu ku bada gudunmuwa shine jihadi kenan ko ku yi gudu ku bada gudunmuwa a tafarkin Allah dan addinin Allah ya dukaka da ni za ku bada gudunmuwa sai ce bi amwalikum da dukiyarku ku bada gudunmuwa da dukiyarku sai ce kuma wa anfusukum da kuma rawukanku yin haka sai Allah shi ne mafi alkhairi gare ku to idan kuka yi wannan to biya Allah zai ba ku miya hajar sai ta yaghfir lakum dhunubakum Allah zai gafarta muku kurakuran ku duk abinda kuka yi na laifi Allah zai yafe maka ka sani cewa duk abinda mutum yake aikatawa babu wanda ke iya yafe wannan abin ba Allah bane laifin da kai ba wanda yake iya yaye maka shi wallahi in ba Allah bane shi yasa ba wanda ake neman gafararsa a duniya sai Allah ba a neman gafarar kowa sai Allah subhanahu wataala sai in ka mutum ba daidai ba ka yafi ka nemi afuwa sai yafi maka sai ce zai gafarta muku kurakurai ku saboda dan annabi Adam bai rabuwa da kurakurai dan annabi Adam baya rabuwa da kurakurai kasancewar ka ajizi ka sashe sai kuma zai shigar da ku aljanna idan kai jihadi da dukiyarka da rayuwarka to sai Allah subhanahu wataala abinda Allah zai baka shi ne aljanna Allah ka ba mu aljanna Allah ka ba mu aljanna sai maza ya cewa ala inna sil'ata Allah ghaliya hajar Allah tsada ke gare ta kai saboda Allah ka tsaya ka lura da kyawu dan Allah ka bibi gidan aljanna yadda Allah ya gina sa ka dibi fadin gidan da girman gidan ka dibi irin abin makamashin da aka gina gidan da shi da kuɗi ne za a sa a saye kana ganin a duk duniya akwai mai kuɗi zai sayan gida guda cikin aljanna da kuɗi za a sanya a saye gidan akwai mai kuɗi da zai saye gida guda a wajen Allah to kuma ai aljanna malam ghurafun ne dakuna ne ke da kwai kaga tsammanin wai kawai gida a'a dakuna ne wanda Allah ya gina su kuma duk abin da kake da bukata Allah ya yassare cikin aljanna an sanya maka shi ba zan tabbata ne ake yi ba ko kuma Dubai a'a zan tan kere sun'a ce ta Allah subhanahu wataala wanda shi Allah ya kware wajen kera kowane al'amari a duniya to shine ya kera komai nasa sai Allah ya ce ga iya abin da kake yake da buƙatar in kai alkawali shi kuma ya baka wannan gidan kuma duk abin da kaga Allah ya ce ai za a samu aljanna ko to idan ka bibiye sa yana tattare da abu guda uku abu na fari dole sai kai hakuri duk abin da ake samun aljanna akan sa sai kai hakuri akai duk abin da aka ce maka ana samun aljanna akai wallahi sai kai hakuri ba wata gaba ta rayuwar mutum da aikin alkhairi ne zaka yi da zaka iya samun aljanna da wannan aiki idan ka tsaya kai nazari kai tunani sai kai hakuri yanzu dauko misali guda daya zamantakewar rayuwar aure annabin Allah yake cewa daga cikin mutum ya ciyar da iyalin sa da saka za a bashi to idan ka dauki rayuwar aure gaba daya sai ga rayuwa ce tana buƙatar babban makamashi da zai taimaka maka ka samu dacewa da alkharan da ke ciki shine dole sai ka samu haƙuri wannan zuwa makaranta in baka da haƙuri ba za ka iya yi ba sallah guda biyar in baka da haƙuri ba za ka iya yi ba azumi in baka da haƙuri ba za ka iya yi ba zakka idan baka da haƙuri ba za ka iya yi ba aikin hajji in baka da haƙuri ba za ka iya yi ba sai shi ya dinga nuna maka ai bannar kuɗi kake yi duk abin da aka ce za a shiga aljanna akai ko to malam sai ayi hakuri to kuma me yasa za a yi hakuri saboda abu guda biyu abu na fari hanya ce da tana dauke da kalubale kure da gaske kalubale guda uku kalubalen fari malam shine kalubale na kai rayuwar karan kanka dalili Allah ya ce inna nafsa la'amaratun bisu iya kullun akwai abin da rayuwa take so to in ba shi kai ba kuma za ku dinga samun matsala da rayuwarka yasa dole sai ka iya saitara rayuwarka yasa manzo Allah yake cewa laysa ash-shadidu bis-sur'a innama ash-shadidu man yamliku nafsahu inda al-ghadab ba shi bane jarinta kai ya doka mutum ka aji abinda ake cewa jarinta shi da kai ya control ki zuciyarka iya abinda ya kamata ka iya tsara zuciyarka ta tsaru ai duk abinda kake gani ana ta yi da sabon Allah ko mutane zuciya safi su tsafe su ne da batun ya fi tsafe su ce za a samu sauki wallahi ƙalubalen farin a ciki zuciya ƙalubale na biyu kuma shedan a kullum gurinsa ya za yi kaɓace da shi ya ɓace ya za shi ya halakar da kai sai da shi ya halaka ya za shi ya kuɗa kai da shi ya ruɗu ya za shi wannan gidan na aljanna da Allah ya tanada maka aka tanada masa shi ma bai yi aikin shigar ba to kai ma ya za a yi kai samu shiga wannan gidan abu na uku ita ce duniya wannan duniyar tana dauke da ababe wanda in mutum ba yayi hankali ba yana lura da fa'inta a duniya sai ta kai shi ta burusa wallahi sai kana ganin kamar duniyar nan wani gida ne wanda za a tabbata a ciki shi kuma ba wanda Allah ya sanyawa tabbatuwa a duniya wama ja'alna li ahadin min qablikal khuld afa wama ja'alna li basharin min min qablika al-khuld afa in mitta fahumul khalidun ba mutun dai a duniya wanda Allah ya kaddara wa tabbatuwa a wannan duniyar babu shi ba shi dan uwa idan kana son cikar gurinka to dole sai ka zaman to kana tsorar wannan abin ya kunce maka to miyau ake fatan anan ba aljanna bace to dole sai mutun ya dinga jin tsoron ake kada ya rudu da aikinsa cewa ai ina karanta qur'ani ina kaza ina kaza a'a tana iya wayo garba a zo kuma wannan gidan ki rasa shi dole sai kana jin tsoron kubucewar wannan gidan a gobe alkiyama jama mun fahimta sai ki tawho subhanahu kama ja'ala ar-raja'a li ahli al-a'mal as-salihah fakadhalika ja'ala al-khawfa li ahli al-a'mal yadda Allah subhanahu wata'ala ya sanya fata ga ma'abuta aikin kirki da kuma haka Allah ya sanya jin tsoron kuncewar wannan abin da mutanen kirki shi mutanen kirki kullun rayuwarsa tana tsakanin bainal khawfi war raja yana tsoron a kuncewar abin da Allah ya masa tani na alkhairi zuwa ga abin da yake na azaba kuma yana fatar rahmar Allah subhanahu wataala baya ruduwa da abin da yake yi aikin da yake aikatawa baya rudar da shi ruduwa da aiki na cikin alamar tabewa kana ganin kai kai kai kai ai ba farko ba innamal a'malu bil khawatim ayyuka karshe Allah yake dubawa ba abinda kai ba a baya a'a abinda ka mutu akan sa shi Allah yake kalla a zamanin bani banu isra'il an yi wasu mutane guda bi ɗan uwa ne yaya da kani ne yayin mutunan kirki ne ba abinda yake sai bautar Allah kullun cikin ibada yake kanan kuma mutunan banza ne ba abin da yake sai sabon Allah subhanahu wataala wancan mai bautar Allah yana gurin ya ga shedan kusan ya tabbata a hadisin manzara cewa shedan yana tafiya a magudanar jinin dan annabi Adam duk inda kasan jini na ratsawa ya shiga a cikin jikin mutum to shedan ma na shiga wannan wurin balan sai shedan ya zo masa a tunani cewa yanzu kai shekara 40 ba abun da kake sai bautar Allah tun tasowarka har zuwa yau duka bautar Allah kake illa dace ka tara ladan bila adadin kuma abinda Allah ya kiba maka a rayuwa zaka yi shekara 80 cikin shekara 80 kuma kai shekara 40 sauranka shekara 20 nan 40 nan gaba ga duniya nan ta doki kawa ala ta harkoki kai ba da kai ba ga kaninka tana ta morewa ya sha giya ga 'yan mata ni ka je ka dan more rayuwarka ka takura kanka kai shekara 20 kana sheke ayarka kai shekara 20 kana sheke ayarka sauran shekarar 20 sai ka dawo ka toma Allah ka cigaba da ibada kuma ka shiga aljanna wancan kanan kuma shi kuma ya sha giya yayi zina sai ya tashi kansa da ƙasa yayi fitsari to ga rayuwa ba ta dawama haka na salwantar da rayuwa ta a banza kullun cikin sa'on Allah waccan waccan yayi kai ai kaza waccan ai kaza can mun yi kaza yace ga yayana can yana ta bautawa Allah yau fa in ya mutu aljanna zai shiga ni kuma gani in na mutu a wannan hali sai iya abin da Allah ya min a rayuwa me zai hana na je in mu je mu tabbatar Allah tare da uwana mu mutu shiga aljanna tare sai kudurta wannan a zuciyarsa wancan kuma sai kudurta ya kamata ya zo ya istiqanan sa a sheke aya na shekara 20 sai ya toma Allah ya mutu shiga aljanna sai ya fado wajen ato sai ya fado ma dan uwansa sai suka mutu gaba daya ƙarshen bayanin da aka ce wannan wanda yayi shekara 40 yana bautar Allah sai Allah yayi wuta da shi saboda niyyar da mutu akan ta niyyar ta sabon Allah subhanahu wataala wancan da ya shekaru na ta sabon Allah sai kuma Allah ya sanya shi aljanna daga bari dubin abin da kai a baya di ba ni zaka mutu akai ni zaka mutu akai Allah ya sa mu cika da imani tumala yake cewa fa ulima anna ar-raja'a wal khawf wal khawf an-nafi' huwa maqtarana bihi al-amal abinda ake ni sai daga nan zamu fahimci cewa ar-raja'u wal khawf daga fata da kuma tsoron kuncewar abinda mutum yake fata wanda yake tsoron mai amfani wanda ya amfani mai shi shine wanda aka hada da aiki kana aiki kana fatar abin da ke wajen Allah subhanahu wataala yanzu misali bari in baku misali a hankalci mutum ne yazo ya ce yana son diyarka da aure yace maka yana son diyarka da aure amma ba sana'ar da yake yi kun bai sa ranar fara sana'a ba kuma ya ce za a turo za a kasa daki kumface magana eh ba wanda zai tallafa masa ba wanda zai taimaka mai kuma shi ba wata sana'a da yake ba wani aiki da yake yi kuma ya kashe maje ka da kai kai ma an cika kai dadin baki to za a kawo kuɗin saboda kada wani ya zo ya ya shiga aga a duniya na masu hankali wannan rishin hankali ne saboda bai kama hanyar mallakar abin da yake yake so ba da ya kama hanya sai da mimi sana'ar da za ya samu abin da zai kawo da shi baya komi sai dai ya wanka kullum hoton yau daban na sahi daban na rana daban na dare daban cike da kawai Allah ya dace da mu to malai cewa fa ulima anna ar-raja'a wal khawf an-nafi huwa maktarana bihi al-amal abinda ake ce ma kafata anan za mu faji to abinda ake cewa fata da kuma tsoron kumcewar abinda kake fata shi da abinda ka hada da aiki kana aiki don samun wannan abun kuma kana ƙara kuzari saboda kada wannan abun ya kunce maka tare da kuma nuna ƙauna da soyayya ga wannan abun mafhum qala ta'ala sake cewa Allah yana cewa innal ladina hum min khashyati rabbihim mushfiqun wal ladina hum bi ayati rabbihim yu'minun wal ladina hum bi rabbihim la yushrikun wal ladina wal ladina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajlatun annahum ila rabbihim raji'un sai ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun Allah ce walladina hum min khashyati rabbihim mushfiqun lalle wa'inda game da tsoron ubangijin suke razana game da tsoron ubangijin suke razana suna cikin tashin hankali game da haduwa da Allah subhanahu wataala basan abinda za su tarar ba a gobe kiyama jalla ce wallazina hum bi ayati rabbihim yu'minun kuma duk wata aya alkauniya qur'aniya sun yi imani da ita sannan kuma Allah ya ce wallazina hum bi rabbihim la yushrikun sune dai har yau game da sha'anin ubangijin su ba sa hada Allah da wani a wajen bauta ba sa wa Allah kishiya tace kuma wallazina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajila sune wanda suke bayar da abin da shi Allah ya ba su zukatansu na cike da firgici da kuma buguwa akan cewa sun kuma wajen Allah subhanahu wataala Allah ce ulaika yusari'una fil khairat wa'annan mutanen su ne suke gaugawa zuwa ga samun alkhairi wa hum laha sabiqun kuma suna rigangantu game da wannan al'amari aljira suke nema ko duk da haka su da farin suna tsoron Allah subhanahu wataala sun tsaya inda Allah yake su tsaya ba su yi sako-sako kuma su wuce gona da iri ba sannan kuma ayoyin Allah sun imani duk wata aya ta Allah subhanahu wataala sannan kuma ba sa taba hada Allah da wani abin bauta sannan kuma abinda Allah ya ba su kadankin suna ciyarwa suna bayar da shi kuma zukatan suna tsorace cewa fa za su kuma wajen Allah subhanahu wataala misala ce ulaika yusari'una fil khairat wa'annan suka da wannan sifofin suke rigangantu suna gaugawa wajen yin aikin alkhairi so da kullun dibi yake yi wala Allah Allah bai karba ba wala Allah kaza ne wala Allah kaza Allah ce wa qad rawa tirmizi fi jami'ihi hakikan al-imam tirmizi ya rawaito a cikin jami'u tirmizi an Aisha radiyallahu anha daga Aisha matar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kara mata yarda qala take cewa سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنبي من ذن الله أن هذه الآية أكون آيوي فقلت سلتي أهم أهم الذين يشربون الخمر ويزنون ويسرقون يا النبي الله wannan wai masu masu shan giya ne su ne mashaya giya masu yin zina masu sata su da suke da wannan ɗabi'ar fa qala sai ce a'a la ya binta siddiq ce a'a ya ke diyar siddiq aga wannan sharafi ne da wa da Aisha da kuma mahaifinta da manzon Allah bai kira ta da ya binta baka Abi Bakrin ba sai kira ta da mi ya binta siddiq yar mai gaskiya yace walakinnahum alladhina yasumuna wa yusalluna wa yatasaddaquna wa yakhafuna an la yutaqabbala minhum ulaika yusari'una fil khairat da annabi ce ba su ba wancan bane mashayagiya a'a su ne waɗanda suke yin sallah suke yin azumi suke yin sadaka kuma suna tsoron wala Allah abin da suka aikata Allah bai karba ba sai su ƙara yin kuraji akan yin wani aikin alkhairi a tunanin wancan da suka yi fa Allah bai karba ba amma idan mutun ya idan mutun ya ya tsaya a cewa duk abin da yake yi Allah ya karba to ba zai samu karsashi bane yayi yayi wasu ayyuka na alkhisira iya wa'ance sun sun wadatar da shi kamar muka faɗa a cikin karatu da muka na kitabut tauhid hadisin mu'adh dan jabal yake cewa afala ubashirun nas annabin Allah bashin bari in tashi da mutane shi la yace a a da kar mutane su su yi zaman su su yin aikin alkhairi yanzu misali wanda ke da garacikin ko ya je aiki ko bai je ba za a bashi albashi don Allah ɗaya yake da wanda sai ya je ya yi kwadago sai ya samu? na'am in ba bai hita ba abin da zai shigo shi shigo wancan gudan ko ya yi ko bai yi ba in wata ya mutu za a bashi ko in wuni ya wuce ya abin da ya ƙare za a bashi za a biya shi wannan kuma in ba ya fito ba to ba abin da zai samu sai suke dan Allah kaga ba dai bane dole wannan yayi kokari ya ji karfin fitowa bari ya tashi wala Allah ya samu abin da yafi jiya haka ne to haka wanda yake mutunan kirki nagartacce wanda yake da lafiyar tunani da hankali shine wanda yake tunanin kullun aikin da yake yi fa bai ishe shi ba akwai bukatar ya kara shi yasa ga su sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ba sa gasuwa wallahi ba sa gasuwa ba wata kafa ta alkhairi ba shi zaka iske cikin wannan kafar sun toshe ta ba suna aikata wannan aiki babu shi iske mutum gashi yana azumi azumin nafila ga qiyamul layli ga taimakawa miskinai ga karatun alqur'ani ga ziyarar mara lafiya ga wacece ga wacece duk wani aikin alkhairi da ake so aiwatar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye sahabbansa jiya waye kaza waye kaza waye kaza waye kaza sabai kowa ya shiru in annabi ya tambaya waye kaza Abubakar Siddiq ya ce ni ya rasulullah in annabi ya tambaya waye kaza ya ce ni ya rasulullah sai da annabi ya kare tambayar sa tab yace wa'annan dabi'un gaba irin na ambata ba wanda zai cika su sai wanda yake da imani shi kuma mai imani kullum begen abinda Allah ya tanada masa yake bi yake yake yi da haka zai ƙara bege da ta hanyar yawaita ibada Umar dan Khattab Allah ya ƙara masa yarda wata rana ya fito cikin garin Madina akwai ta tsohuwa a ƙarshen gari Allah ya wa ƴaƴanta rasuwa a wajen yaƙi aka kashe su Umar dan Khattab in ya zo gidan wannan matar da niyyar taimaka mata sai ya tarar da an ka mata abinci an share mata daki ai mata duk wani abu da ake da bukata dacci zanya irin ta ai mata ai mata komi in ya tambaye ta ta ba da bukatar komi ka wannan bawon Allah yayi ita ba ta ke wai ke tsuwa wannan waye a'a sirri ne ce wallahi sai na gano me yin wannan aikin alkhairi sai wannan sai ya sauko sai ya haye kan bishiya da sassafe sai ga mutum cikin bargo ya rufe jikin shi ya fito daga gidan tsohuwar nan Umar dan Khattab ya ce sai na na diro masa a hanya na duro masa na kama kokowa da shi ina duba sai daga Abubakar Siddiq ne ina dubawa sai daga Abubakar Siddiq ne ta haba Abubakar duk nan ma ba a bari mu dan samu ko ina ka tare ka tare can ka tare nan ka bar mu nan wannan hanyar ba mu dan tafi da ita ba mu yanzu fa aiki alkhairi sai ce wani dan Allah yake idan dan Allah yake Allah ya datar da mu jama'a fatashabbahu in lam takunu mithlahum inna tashabbuha bil kirami falahun Allah ya datar da mu malik tawriya waruya min hadisi abi hurairah radiyallahu anhu aida an samu wannan hadisin daga abu hurairah har yau Allah ya kara masa yarda wanda Nasruddin Albani ya inganta da hadisin قالت والله سبحانه وصف أهل السعادة بالإحسان مع الخوف الله يا يا سبنتا إن الجنة إذا أنت أهل السعادة أنا نهي إن الجنة الله يسنيا منا تكي الله كأرزتا مضما تكي إن الجنة والله يا سبنتا إن الجنة بالإحسان cewa mutane ne masu kyautatawa kuma ma'al khawfi suna jin tsoron wannan abin ya kunce musu wa wasafa al-ashqiya kuma Allah ya wasifanta ɗan wuta bil isa'ati da cewa suna muna awa ayyuka ma'al amni kuma ta da samun nutsuwa da kwanciyar hankali a tsakanin su mutunan kirki aikin alkhairi yake amma a firgice yake cewa an karba ko ba karba ba amma mutumin banza yana aiki yana sabon Allah amma kuma ba abin da ke tara masa da hankali kun fahimta mutumin banza fa ba abin da ke tara masa da hankali ya sabon Allah wallahi akwai wanda shi in ba yayi sabon bai ma jin dadi na tsoho shi shine sabon Allah amma shi mutumin yanzu ka dibi duk aikin alkhairi ba in aka yi to addu'a tana biwa bai gare sa ibi annabi Ibrahim lokacin da Allah ya sa ya gida ɗakin Kaaba shi ɗakin nasa Nabi Isma'il suna yi addu'a suke rabbana taqabbal minna Allah ka karba daga wajen mu Allah ka karba daga wajen mu manzon Allah ya fare yau a yayin wadai daga cikin sahabbai ko zama to Mu'az bin Jabal yace masa wallahi ina son ka ya Mu'az inni la uhibbuka ya Mu'az annabi ce wallahi ina son ka sai ce karka kuskura a kare sallah ta farilla ba kai wannan addu'a ba kace Allahumma a'inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatik ai addu'a ce ya Allahumma a'inni ala zikrika Allah ka taimake ni akan yawaita ambatanka cikin masu ambataka Allah ni ma na zamanto cikin lambar fari Allahumma inni ala zikrika wa shukrika kuma Allah ka sanya cikin masu yawaita godiya gare ka wa husni ibadatikum ka Allah ka sanya cikin masu kyautata ibada gare ka ai addu'a ce ko ta hada dukkanin wani al'amari na rayuwa duk wani abu na duniya da Allah ya ce ai zaka karshen abun za a yi addu'a zaka roki Allah ne a ciki to mutanen ba za su ba su damu ba yi suke sabon Allah kuma su suna ganin kawai da saura ai wani ma sai da yake shi kai ra ganin baban sai da shekara 120 ya mutu shi ma haka sai ya shekara 120 zai mutuwa in ya cinye shekara 80 sai komai ta istighfari bai yi 75 ba sai mala'ikan mutuwa ya zo masa shi kuma ba a koma kuma in yaso Allah ya datar da mu malik ke cewa wa man ta'ammala ahwal wa man ta'ammala ahwal as-sahabati radiyallahu anhum وجدهم في غاية الأمل مع غاية الخوف ونحن جمعنا بين التقصير بل التفريط والأمر duk wanda ya zuba tunani a cikin sha'anin sahabban annabi Muhammad da kuma ƙoƙarinsu shi ne jidduhun fi ghayatul amal cikin tsantsar aiki ba kissa ba munafik cikin ayyukan sahabbai babu kissa babu munafici ayi za a yi aikin da gaske ake yi dake misalin lokacin da manzon Allah ya dawo daga ghazwatul ahzab lokacin da annabi ya dawo daga ghazwatul ahzab manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana shigowa gida kwanaki akai a ahzab an gina ramu ba ba yakin ba amma ana cikin cikin tashin hankali manzon Allah duk sallah yake yi da ta roƙon Allah subhanahu wa ta'ala, ko zai faɗin yamani Allah ya ƙara masa yarda, ya ce, Ana tsananin sanyi, annabin Allah yana sallah, annabi sai ya juyo, ya ce, Waye zai je ya gaya ya duwa mana abin da kafirai ke ƙunsawa, ya ce, Duka sahabbai kowa sai ya shuru, kam, kowa ya doke wuta. Wa zai shiga ya yi shiga burtu, zai shiga burtu? Ya ɓadda kama, ya shiga cikin kafirai ya ji abinda ake tattaunawa a kai ya ce dukkanin kowa sai ɗauke wuta daga can sai maza ce wai wannan waye ce wazaifa ne ya ce tun da na an ce wazaifa na ce to an ƙare ni za a tura wallahi na bai ce je ka diba wani abin da ke faruwa ya ce haka na kama jiki zuciyata tana dukar kirjina na kama hanya na je ya ce ga matsanancin sanyi ake yi yace ina zuwa na shiga ciki kawai sai Allah ya turo wani iska sai Abu Sufyan lokacin da musulunta ba yace kowa kowa ya makale da abu kowa ya san da waye ki kowa ya dibi shi da waye kun bayyana kowa ya kowa ya makale da dan uwansa yace sai nayi gaggawa suna tambaye wanda muke tare da shi wai kai waye ce wani ne ya sauci shi da ajirin sa eh amma in yar in ya tambaye ni fa ba kula da asabu da kawai sai muka mallake da juna Allah ya turo iska gidan ya gidajen da suka suka haima cikin su sai iska yana tafiyar da su sai Abu Sufyan ya ce Mustafa kun ganni anan ni na kama gari ya ce wanga abun ba zai bar mu ba da taga suka bi sai suka sanci suka koma yace ni kuma sai na jajiki na dawo nace manzo Allah fa ga su sun tafi sun ware ga abin da ke faruwa yace na hazo mata da manzon Allah yana sallah ai shine ma'anar wakafallahu almu'minin itan annabin Allah yana komowa gida Madina yana cikin wanke jiki yafi darawanin sa sai ga malaika Jibril ya dawo darawanin sa ji manzon Allah yana zuwa sai annabi ce sai ce malaika annabi sallallahu alaihi wasallam har ka tube ne sai ce ya ce wasa kware da gaske sai ce ai baka samu zama ba a yi shela za a je kuma cikin yahudawan banu kurir za a yaƙe su nan take manzon Allah ya ɗora rawaninsa kuma aka ja sahabbai aka tafi kai da jin Allah ya ce radiyallahu anhum ka san wallahi ba indomi suka ci da kwasu Allah ya ba su aljanna ba ba fa indomi ba suka ci Allah ya ba su aljanna nan tsantsar aiki ne suka yi tsantsar aiki suka yi don Allah kowanne mu ya dinga wa kansa adalci ka dinga bibiya a ini aikin alkhairi da nawa kai wai wai ma gaba dai a rayuwarka ka ce kan in an je gaban Allah Allah ya ce wane ne kai ka ce Allah ga iya abun ga aikin da kai su ne sahabbai Allah ya taimake su da ke takobi ta da manzon Allah wasu sun je Uhud sun je Badar wasu sun je kaza da kaza kuma duka Allah ya yafi musu duk wanda ya ji yakin badar Allah ya yi masa Uhud ce ko duk wanda ya ji an yake masa to ni da ke ba mu da wannan garanti to sai ka duba mi kai to idan kana son ka gano kai waye kuma ka san cewa abinda ka aikata bai taka kara kaiya ba to ka dinga dauko rayuwar sahabbai kana aunawa shin ka taɓa kwana da yiwa kai an taɓa baka kashi saboda addinin musulunci an taba kwace maka mata saboda musuluncin nan an taba hantar ka saboda kana musulmi ka taba tafiyar ƙasa ka bar garin ku saboda musuluncin nan to su duka wannan su ya faru gare su ka taba barin duke ka saboda addini duka wannan ya faru gare su wasu matan aka raba su da su wasu dukiyar suka baro maka wasu kuma gaba ɗaya kashi aka ba su ba wata irin nau'in azaba da ba su sha ba ba wata azaba da ake wa dan annabi adam wanda ba ai musu ba kalibi shahidiya ta fari wanda aka kashe wace ce ba mu karanta tarihi subhanallah shahidiya ta fari cikin mata eh wanda aka fara wadda kafirai ƙwarshe suka kashe ta wanda aka sa mata mashi a farjin ta hatta mutu sumayya mahaifiyar wa mahaifiyar ammar bin yasir irin wahala da irin daurin da aka cikin zafin rana to ka sai ka duba kai ka irin aikin su kai akwai wanda fa tun da ya musulunta har ya mutu bai taɓa ratar sallata da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam tun da ya musulunta har ya bar duniya bai taɓa ratar sallata da manzon Allah ba duk lokacin da za a yi sallah da shi ake yi okay sai ka duba dan Allah ka tsaka yi lissafi sallah nawa kai rate ah ko ne abu ne mai sauki to idan kana hararo sahabbai sai garo ashe kai fa aikin da ka aikata fa da saura kuma sai ka dubi inda kake son nan ne sahabban fa Allah ya ba su to kuma ga irin abun da suka sai ƙara kuzari haka ake bukata sai mu dubi da mu muka muke a taksir yau mun takaita ayyukan mun takaita da duka dubi misalin sahabban annabi daga cikin abun da Allah ya taimake su ko akwai raye dare raye ne su suna raye dare ka san Abu Musa al-Ash'ari Allah ya kara masa yarda sahabin Annabi Muhammad fatan shi annabin Allah ne ya bashi lambar cewa ya kai arama uba ne na alaran mumi ina gwanin wani ga namu Abu Musa al-Ash'ari annabi da kansa yayyaba karatun Qur'aninsa manzon Allah tasowaye yazo gidansa fa saboda dinga sauraron karatun alkur'aninsa annabi ya biyo da dare sai ya ji abu musa yana sallah da dare yana rera alkur'ani kasan qur'ani da dadi idan aka samu wanda ya karanta sa da sahiya ta waye sai mun Allah ce masa ai ka dan abun nan yace laqad utita mizmar min mazamiri ali daud Allah ya baka sauti irin sautin annabin Allah annabi daud to yayin da sautin annabin Allah yake saboda daɗin socin annabi Dawud shi tasbihin ma da tsuntsaye yake yi tasbihi ta da tsuntsaye yake yi duka wannan aika ne suka tayi nufada na alkhairi to mu sai sada Allah kai mu yanzu bancin tsegumi ni muka aje wa Allah tsakani da Allah bancin tsegumi wani yayi kaza wani yayi kaza wani ya kare wani ya tashi ko da tashi kai kai kuma hawa kai ko soka kai ba sani ba iya kawai shikenan kawai wanda ta ai wanda tana zanta tana zawarci sai aka ya shikenan yanzu ba akwai wanda wallahi a duk unguwar su wata zuwa ya san da ita kamar dan meri duk wata hanya ya san da ita ko shi ma duk wata zawara unguwar su ya sani kai akwai mutanen da fa in kana son zawara in mai dan dago da kake so akwai wanda da kaga ya same shi an samu in mi take da suna sakin sakin wawa ake sakin wawa kake so akwai in me iya jira kake so akwai in dacci zaka kake so ma akwai su kawai a sarki su ke da kawai jarta su jarraba na Allah ya ji su kuma su Allah ya samu wani lafiya ko ko dala ba a ba su suke wannan sha'ani daka ya kamata jama'a mu jibi irin yadda muka takaita wajen aikin alkhairi sahabban na fa sallah in za a yi zawa suke masallaci a nan ne fa rayu suke gaba daya wallahi gaba daya nan ne rayu suka kare masallacin manzon Allah wajen sallah da da da, da neman karatu amma duk da wannan ba bai hana su tafiya neman kuɗi ba don ka gano cewa neman kuɗi ba ya hana mutum karatu sai in bai iya ba neman kuɗi bai hana mutum kai da karatu da neman kuɗi yana hana mutum karatu to da ba yadda za a yi abubakar ya kasuwanci da Usman bai kasuwanci ba da Abdurrahman bin Auf sai kasuwanci ba amma duka waɗannan manya-manyan kasuwa ne Imam Abu Hanifa dan kasuwa ne dan kasuwa ne ba zaman ba zaune gari banza bane dan kasuwa ne amma abinda ake duba shine wai iya dai kawai abinda Allah ya tanda cikin aljanna malam ya kamata a ce su ma an more wannan abin da shi na sha faɗa muku cewa ko an tambayi wani malami me zai faɗa kan aljanna yace shi iya abin da ya ce a aljanna a aljanna akwai komitin da akwai manzon Allah a cikin ta kai yanzu ka dibe da kake so ka ci kana ikirarin kana son annabi sai Allah ya ce kuma ga abin da za ka yi ka da manzon Allah nan da kake so to me sai hana kai wasa game da yin wannan abu majnunun layla majnunun layla ai mun san shi ko asan in aka tashi ana buga misali na soyayya sai a dinga buga da da majnunun layla ai saboda tsabar son layla da kaunarta gidan su dala yazo sun kaurar da gidan yazo yana waki gidan kallan katangar kawai yayi sai ya waki gidan gaba daya baban lela ya hana sa gamuwa da lela aka saboda shi aka addabar sa aka tada shi daga suka tashi daga daga wajen kuma gidan su lela akwai wani kare shi kuma karen yana ya shaku da lela rabi'a ana sallah qais ana sallah saga Qais majnun lake na ko bayan kare guda ne ya bi kare to bayan an yi da sallah washe gari sai suka suka ce ai jiya mun ganka ana sallah guda na bayan kare sai ce kun ku dibi asoyar ku da Allah gaskiya kaunar ku da Allah akwai matsala yace abun da yasa yayi wannan karen ya san duk inda ne take wannan karen zai je shi kuma ya bi kare ne dan ya je ga Laila hukun baita yace shi bai ma wallahi har ya wuce ya tsaye dawo bai san ma ko akwai mutane ba nan saboda son lela da bai gangarinta ya akai ku kuna sallah ku gani na wuce na wuce ba ya kai in dai son ku da Allah da gaske ne ya kuka iya hararo kuna gaida da kuna gana da mahalicin ku kuma ku iya gano ga wani ya biye bayan kare soyayyar da Allah akwai abin cewa a cikin ta ba ka bari da Allah to me za miki الله إذا تدم قالت فهذا الصديق رضي الله عنه يقول وانا شيد أباكم الصديق الله يقارب سيدا يقول يا شيوا ولدت أني شعرة في جنب عبد المؤمن اتنا يقول سيدنا يقول داما ناسني إنما أتي wani gashi ne a cikin haƙarƙarin musulmi abin a gaba jiki na ɗan annabi Adam mutum mai imani. Saboda yadda yake ganin tsayuwa gaban Allah a ce ga ɗan annabi Adam ga ka yau fa Allah ya tsaida kai na maka hisabi wallahi al'azim wannan ba karamar al'amari bane. Ba sa ko mun fahimta ba. Girman tsayuwa ga Allah a ce ga ka gata gaban Allah subhanahu wataala Allah ya bincike ka tun daga farkon balagarka har zawa mutuwarka kuma kowace tambaya dole sai ka baiwa Allah amsa kuma kai kadan kawa Allah ƙarya kuma ababen da za a tambaye ka akai ababe guda hudu manya manya rayuwarka gaba ɗaya sai Allah ya tambaye ka ya tambaye ka akan ta kurciyarka a matsayinka na matashi me kai da wannan kurciyar ina ka sanya kurciyar yanzu fa wani kawai shi cikin matasanmu ba abin da ke birgasa sai dai a tayi ladin a hatara ƴan mata a tayi ayi ayi burushat a ladin ayi sabon Allah a shagiya a sawon Allah subhanahu wataala kuma abun ban haushi abun ban take ci ko ka gano cewa har yanzu al'ummarmu da saura ba san Allah ba kai sai mutun ya bar mace a gida yanzu fa garin nan in ba ku sani ba wallahi ku sani mutum ne da iyalinsa ma wani da mata biyu amma sai a koma gehen gari a ɗauki gida haya ana kai matan maza ana lalata da su kai akwai sanin Allah anan ana tunanin haɗuwa da Allah baka tunanin cewa diya ce gare ka kai ma kama tu dinu tu dan yadda kai wa diyar wani haka za a yi ma diyarka ai na taɓa gani a ina jin ko a Facebook ne wannan wata addu'a yace dunna dunna Allah yace amin yadda kai madiyan mutane yadda kai makaunar wani Allah ya sa ai makaunar ka haka cikin komai ta daga wannan ta zagi da ta yafi gaskiya wannan ya shiga tsiya Allah ya sa mu wange lafiya Allah ya gafarta muna ne ya kamata mu kwana ko abinda muka faɗa ya mutu gaskiya Allah ya ba mu lada uskul kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta muna subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta نستغفرك ونتوب إليك وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته